بالحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره انقداره لازم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بيدة بن الزراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواشي قطب الأقراب فريد دهري على الإطلاق هاتم داتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأهل بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا أيمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعاطفي بنزرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمانا دليل دايا شيني آمين قرد آمين أجاب الله دعاءنا كنا دليل دايا شيني أردن wannan zama da muke na yau insha Allah shine za mu yi inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi fa abaina an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan innahu zaluman kana zaluman jahula na'am ta ai ɗaukowan na gado ne inna aradna al'amanata an tambaye shi tijani me ma'anan inna aradna al'amanata ala samawati wal ardi fa ajaba sai amsa ɗaukan daga sama ne zuwa ƙasa amma a nan ana nufin kudubaniya domin su ne wakilan Allah a bayan ƙasa bayan annabawa kowa wakili ne gwargwadon shi amma mai ɗaukan nauyin shi ake nufi ba a kowa yana cikin nashi ai in ka lura kullukum ra'in wa kullukum mas'ulatun an ra'iyati haka abin yake to amma abin da zaka lura nan fa jabar dai launu bima nasuhu shautu jani amsa yace al-amanatu ita amanar hiya alƙiyam bi hukuki martabatul haƙƙi shine tsayuwa da ba da hukuki na martaban ubangiji fi kulliyati ma'aniha cikin dukkan ma'aninta halƙiyatin wa ilahiyatan ta halitta ko ta ilahu ka ba da haƙƙi na halitta ka ba da haƙƙi na ilahu waye zai iya ba da wannan a gane waye zai iya ba da wannan to ba kowa ba ne zai iya bayarwa falanti duk hamla hazihil amanati as-samawati wal ardi sama ba ta iya ɗaukan wannan amanan ba saboda ta ba da haƙƙin amana duk haƙƙin da yake kansu na halitta sannan ta ba da haƙƙin amana na Ubangiji falan tudik hamlu hadhihi al-amanati as-samawati wal ardi fa ashfaqana minha ta zama abin tausayi waye ya kasa ita da kanta ta ga cewa ba zai yiwu ba wa hamala al-insanu sai mutum ya ce a bashi sun kasa sun tausasa makarar sun duba sun ga abin ba zai yiwu ba sai suka ce na a yi haƙuri wa hamala al-insanu sai mutum ya ɗauka to abin da ake nufi da insanu a nan shine insanul kamili eh to in kace shine manzo Allah hakan ake nufi to amma ai insanul kamil da ma guda ɗaya a duniya manzon Allah ne so kaga ai annabawa sun shiga rigan ne to bayan annabawa in aka ce insanul kamili aka ce manzo Allah aka ce annabawa aka ce rusulu to ai ta kare a riga ɗaya sai kuma sai a koma gidan wulaya to wane ne za a bar shi kuma da sauran turka-turkan shi ne ƙudiri shi ne ƙudiri shi ne al'insanul kamili allazi ya hafazan lahubi nizamul wujudi waye insanul kamil shi ne wanda Allah yake kiyaye tsarin samammu da shi wabihi yurhamu jami'al wujudi da shi ne ake jin ake wa dukkan kaunu dukkan samammu ake tausasa musu ka gani wabihi kiyamu jami'ul wujudi da su da shi ne Allah yake tsaye da kowane samanni walau zala anil wujudi da an neme shi baya nan ɗarfata ainin wahidatin cikin ƙiftawan ido da tsara wujudu kulluhu adaman da duk wani samanni ya zama babu fi a sarainin ɗarfatar aini mafi tsananin gaggawa daga ƙiftawan ido da baya nan ƙudugan saboda tun da ai annabta akwai iyakansu kuma an sani kuma an san an zo ƙarshe to ƙulubai yanzu kuma nawa ne wanda suke rike da duniya suke rike da duniya suke ɗaukan abubuwa wanda su ne suke zama kujerar niyaba shine daga kan daga kan uluhiya amince mai zance harshen da su suke hahutu sai halaran lahutu to daga lahutun nan kuwa sai jabarutu daga lahutu sai jabarutu to lahutu shine hadaran sayidul wujudi daga hahutu lahutu sai jabarutu to jabarutiyan nan shine hadaran sayyidul wujud shine hadaran shi amalat tijani shine hadaratul wilayati to wilaya kuma ta tattare dukkan makaman kaf gabaki daya domin wa hum nuwabun ko huwa na'ibun domin daga idan haske taso daga sayyidul wujudi yana kuma kan rusulu ya dan yan musu daga nan annabawa ya dan ba su to daga nan kuma ba wanda zai iya daukan wannan kujeran sai kudubi to shine to wannan halaran da ba kudubi ba ba ba annabi ba to kudubai ne suke dauka ba annabi ba ta ƙulbai ne suke ɗauka wuhu mu'abbarun anu bi lisanil amma shine ake masa fasara da harshen ammawa shine qudubul aqdabi wa gausul jami'i shi ake kira qudubul aqdabi shi ake kira al-gausul jami'i wa ma'ana qawluhu ma'anan fadansa fadinsa da ya ce zaluman jahulan yani zaluman bita haɗihi hududul bashariya ya zalunci kansa saboda abubuwan da ya taka na haddin basharu wa hududul halikiya da haddi na halitta wa hurujin ila qiyami bi huquqil martabatil haqqi ya fita akwai abubuwan da yake na ubangiji ne bai cika su ba ka gani haisu la aina ta gurin da bai baya sanin ina ne wala kaifa wala suratan wala haddan babu kaifa babu sura kaza babu iyaka kaza fa inna haza to wannan la qudratu li ahadin illa lillahi wahdahu ba wanda yake da ikon yin hakan banda Allah shi kadai saboda haka zaluman ne ya zalunci kansa da cewa zai iya an gane yawa to fa haza ma'ana zulmu wannan shine ma'anan zaluncin da yayi saboda ya nuna zai dauka kuma ba zai iya ba amma ya yi ƙoƙari a kujeransa aya ai ya amsa to ma'ana kaga ɗan adam ya fi sama da ƙasa ya fi sama da ƙasa eh ɗan adam ya fi sama da ƙasa saboda wannan sirrin likauni ta haɗa martabatul bashariya domin ya yi kuskure a martaba na bashariya min halikacin na daga halitta fawo la ya ƙadiru li'anna al'amra domin al'amarin allazi ta hatta ilayi wanda ya saba la gayata lahu wala nihaya ba shi da iyaka ba shi da ƙarewa likaunin ihadatu domin kewaye ilimin sanin wannan mustahilatin fihi ya koru a wajensa ba zai iya ba kala subhanahu wata'ala dan ubangiji ya ce wala yahiduna bihi ilman ba wanda ya ishe ya san ya kewaye shi da sanin iliminsa fa haza ma'anar jahalu to wannan shine ma'ana jahilci na biyu ya jahilta ya yi zalunci ya zalunci kansa ya jahilci kansa wa zulmun lazina nusiba ilai huwa zaluncin da aka sake nasabta shi da shi na biyu kenan ala مراتب الاستفاء الحق لعبده أمرتبا زاد أبنجي يي وباورسا والجهل الذي إليه هو جاهل سندي يكي كنس الشي نفر إهالته كولي كيوي وبكنه جلاله أي بيسان tsantsan jalalin ubangijin bane ya jahilta wa zalika shi ma wannan gayatul ma'rifati billahi shine cikan sanin Allah kuma balalun bi ainul lahi ainu hidayatin balalun bi ainul lahi ainu hidayatin eh wa iyyaka an menene shi Ibrahim ke cewa muwaddi ilal bahasi eh balalun bi ainul lahi ka ce kayi kayi ka gane Allah baka gane shi ba ainihin hidayatin ka san Allah kenan shine al'ajazu an darkil idraki idraku wal basu fi zatin lahi ishraku to kaga balalun bi ainihin lahi ainihin hidayatin idan ka ce kayi kayi kayi ka san Allah baka san shi ba to ka shirya eh ka shirya ma dama a cikin tafiya kake magana ba a jahilci ba a fa inna ma'rifatuhu billahi domin ma'arifan da yayi Allah min wara'i hududud dawa'iri kullaha domin yana bayan haddi ne na da'irori baki daya yani dawa'ir siddiqiyya ai bai kai wajen siddiqiyya ba saboda haka yana baya wahiya anna kullu ma'rifatin lis-siddiqin domin dukkan wata ma'arifa ta siddiqi talaha da'iratun tana da wata da'ira tanɗabaku alaiha wanda take kifuwa a kanta wa tilka dawa'iru wa tilka da'iratu wannan da'iran hiya haddaha wa gayataha ita ce iyaka ita ce gaya la ya tahaqaha babu wanda yake kewaye ita wal insanul kamil shi wanda ake kira insanul kamil ta haɗa jami'ar dawa'ir ya taka dukkan da'irori wa sala ya sadu min ma'arifatu billahi ya sadu da sanin Allah ta'ala madaukaki ila haisu la ihadata bi kunhi jalalihi ta gurin da babu kewaya da kunhi jalalihi wala haddan babu iyaka wala kaifa babu ta yaya wala aina babu aina wala rasmu babu zane wala da'iratin kuma babu da'ira fa huwa yajulu fi hadha al-bahri yana yawo ne a cikin wannan kogi allazi la hadda lahu wanda bai da iyaka walau anna jami'al mawjudati da dukkan samammu amadat min hadha al-bahri sun miƙu ta wannan kogin misqala habatin kaman ƙwayan kaman misalin ƙwaya la tahdamul wujudi bi asrihi da da kaunu ta rushe baki ɗayanta wasara mahabal adami ta zamo tsantsar rashi fi aƙalla min ɗarfata ainin a mafi ƙaranci daga ƙiftawan ido li'itiraki min haibatul jalali saboda ƙonuwan da zai yi saboda jalala kwarjinin jalalan ubangiji ne falaisa ya ɗi kulkiyawan bi hadil martabati ba zai iya tsayawa da wannan martaban ba wa idza jami'a tajalliyatiha haqqiha ba zai iya ba da dukkan tajalli na wannan haƙƙin ba illa fardul jami'i sai dai fardi jami'i shine kawai zai iya ba da wannan haƙƙin al-mu'abbar an bil lisan amma wanda ake masa fassara da harshe na ammawa bi qudubul aqdabi shi ake ce masa qudubul aqdabi walau jama'at ibadatu jami'il alamina da za a haɗa duk ibadan alam gabaki ɗaya ma adal mala'ikatu banda mala'iku wan nabiyina banda annabawa wal mursalina banda mursalai was sahaba banda sahabai wa jumi'at tilkal ibadatu kullaha a tara dukkan ibadan wa'inda ba wa'innan ba kullaha min man sha'il alami daga lokacin da aka fara yin alam ilin na suri zuwa hura ƙaho ma adalat min ibadatul qudri ba ta yi daidai ba za ta auni ibadan qudri ba fi hadhihi martabati a cikin wannan martaba mai kidar darfata aina koda kaman kiftawan ido min umrihin na ga rayuwarsa intaha min imla'ihi alaina imla'in nasu ya cika to kaga a nan abinda ake nufi kaga an kira insanul kamil to insanul kamil kamar yadda aka kira insanul kamili a martaba na sayyidina rasulullahi to a nan shi ma insanul kamili na kujeran shehu tijjani ake na kujeransa ake magana saboda duk sauran a kadabin nuwabu na'ibobinsa ne e duk sauran na'ibobinsa ne kaga ai min adamu illa nafi fisuri ana mumiddo daga annabi adamu har zuwa tashin kiyama in dai mutum kudubi ne kowaye shi to shautu ne ke ba su madadi in dai ba annabi ba ne mutum haka kuma abin yake in ta min imlayi alaina radiyallahu anhu an tambaye shehu tijjani an kauli ta'ala fadin ubangiji yamhullahu ma yasha'u wa yuzbitu wa indahu ummul kitabi yamhullahu ma yasha'u wa yuzbitu wa indahu ummul kitab wannan shi kuma hadaran lauhul mahfuz ne maqadiru ne tadbirul maqadir ne yamullahu ma yasha'u wa yazitu wa indahu ummul kitab fa jaba radiyallahu anhu bi qawlihi wannan yana magana ne akan kujera biyu kujeran nan guda biyu kuwa shine kujeran ya za a yi akwai lauhul mahawi akwai kuma lauhul isbatu akwai wanda yake fita a mashi'a akwai wanda kuma yana tsaye a hikima shine to yamullahu ma yasha wa yazbitu wa indahu umul kitab qala rajula ilam anna ma'na al-ayati ma'anan ayan ala tariqit ta'wili a hanya ta tawili anna zalika fi af'alil mukhtarina wannan yana cikin aikin zababbu fi ma ya ta'allaqu bihi a garaduhum cikin abin da ya shafi gararin su mimma yuriduna nafihi cikin abin da ake nufin korewa au isbatihi ko tabbatar da shi au nafihi ko amfani au idrarihi ko cutarwa kullu zalika duk wa'annan yamhu minhu ma yasha'u Allah yana tabbat yana yana share wanda ya so ko isbatin ko nafayin ko nafa'in ko cutarwa duk Allah yana shafe wa'annan kai abu dan amfana kai abu dan tabbata kai abu duk Allah yana yana share wannan to kaga idan ya share fala ya ƙau shay'an za ka ga babin da ya faru fil wujudi cikin kaunu mimma ta'allaqat bihi a garaduhum wanda manufansu ya rataye da shi wa yasbitu kuma yana tabbatar minhu daga wajensa ma ya sha'u abin da ya so fa yazharu wujudahu sai ya bayyana samuwansa aw na fayi ko kuma na kore shi marsuman a rubuce fi lauhi zuhuri shine lauhu zuhuri kenan wajen sharewa fahaza wannan huwa mahawun shine sharewa wai zuwatun kuma shine tabbatarwa wa ma kaman sadaka addu'a duk yana sharewa innan idan sharewan shine kuma isbatin ya share amma kuma abin ya tabbata sai dai kuma abin la yadurruka ko kuma abin ba zai amfanar da kai ba amma ya share to idan mutum ya kalle shi a wajen nafa'an ne kawai ko ya kalle shi a idiraran wa nafa'an to shine shi ma gane wannan tsakanin yana da wahala domin shi mutum ya fi ganewa a korimar yanzu misali za ga mutum ya roƙi Allah ya roƙi Allah ya ce maka in kuɗin nan yana da alheri Allah ka bani zai bashi amma zai kore kaga nafai wal isbat ne ma'an an baka amma an kore an hana ka an baka amma an hana ka saboda ana tsoron alamtar ila rabbika alamtar ila ila menene alamtar ila ladina baddalu ni'matallahi ka gani baddalu ni'matallahi kufran to da ka kafirce da ni'iman da Allah ya yi maka ai gara a barka haka kaga ko kana ganin za ka tari gaban za ka tari yakin ta yi ba za ka iya ba to kaga an baka abin kuma amma an kwaci kaga an samu izbati an samu mahau an samu nafayi fi halin wahidi to wannan yana cikin wato lauhu zuhuri ne lauhu zuhuri ne ya fito waje wa ma ma ta'allaqat bihi iradatuhu amma abin da irada ubangiji ya rataye da shi kullahu sabitun shi gaba ɗayansa tabbatacce ne la mahawan fi babu babu ai kaga karan farkon abin da ake nufin daga wancan allon ya fito ya dawo ba zuhuri daga wancan allon ya fito to kaga fa kullu minhu duk wani abin da la mahawan fi wa min ba'd ma'aniha daga cikin ba'arin ma'aninta irtassa matil maqadirul ilahiyya an rubuta maqadirul ilahiyya fi lauhil mahfuzi cikin lauhul mahfuz fa kullu minha kowanne daga ciki ma maha ma ma ko ma mahahu ba'da ma azhar rasmu abin da aka shafe shi bayan an bayyana rubutunsa likaunihi mutawaqqifan saboda an tsaye da shi ala sababin akan sababi aw zawalil mani ko gusar da wani abu wanda yake hana wani abu wa minha yana da gaske ma azbatahu abinda Allah ya tabbatar da shi wa azharahu kuma ya bayyana shi fi lawhul wujudi cikin allan nan na kasantuwa likaunihi na faza fihi hukumar mashi'ati saboda ya zartar da hukuncin haka na so wal awwalu na farko lan yanfaz kaga bai zartar ba lan yanfaz fihi hukumar mashi'ati ba a zartar da hukunci na mashi'a a kai ba a kaga akwai hukumun da aka zartar na mashi'a amma ya fito ne daga irada wanda suka fito daga jikin Allah da suma lauhul mahfuzu shi lauhul mahfuzun nan munqasimun ila ma huwa ummul kitab ya kasu ne cikin abu guda biyu akwai abin da ake kira ummul kitab wa kullu ma huwa fihi duk abin da ke cikin ummul kitabu sabitun tabbatacce ne waqi'un kuma sai an yi la yumkinu tahwiluhu baya yiwa a canza shi kaga yamhu Allahu ma yasha'u wa yazditu ma yasha'u yamhu Allahu ma yasha'u ne wa yazditu ma yasha'u ne kuma to amma kaga yace wa yazdit kawai saboda wa indahu indiya nasa ummul kitab littafin yana hannunsa wa ila alwahil mahawi gurin allan shafewa wani isbatu da tabbatarwa min gairar umar kitabi to ba cikin umar kitab ba ne shi umar kitabu yana fitowa ne tukuna ya zo a lauhul zuhuri daga lauhul umar kitab zai dawo lauhul zuhuri to saboda haka ya zama allo guda biyu to a wannan allon na biyu to shine ana shafewa ana tabbatarwa za a yi abin amma kuma za a shafe amma nan na farko shi izbati ne za a yi ne bai fasa za a yi ba zan baka zan turo maka bala'i misali saman ka roƙi Allah zan ɗauke kaga alawul zuhuri wannan ya bayyana shi kuma alawul izbati zan baka mulki na baka amma zan karbe wannan kuma in zai karban sai ce kuma zan baka imani eh ka ji ba komai ba wani damuwa baka damu ba wanda za a iya haɗa ka da bala'i ka ji kaman ka kashi kanka ka ji kaman za ka mutu duk wa'innan yana faruwa saboda haka duk ubangiji yana yi ne da rahamaniya na manzan Allah zan ce wa fiha a ciki ma kana mutsadiqa li mashi'atil ilahiyya abin da akwai abin da ya kasance ya dace da mashi'a na ubangiji kana sabitan ya zamo tabbacacce la mahawan fihi babu shafewa wa minha daga ciki malam yutadiqul mashi'ata akwai wanda bai dace da mashi'a ba ma na ubangiji wa inna ma azhara subhanahu wata'ala Allah ya bayyana shi ne fi lauhil mahfuzi a cikin lauhil mahfuz mawqufan an tsaye da shi ala sharadin in kaza ya faru sharadi kenan au au sababan ko sababi kaza min haisu lahu shartuhu ta gurin da yake da sharadinsa au sababahu ko sababinsa lam yaqau minhu shay ba wani abin da ya abu a kansa wa huwa lam yaqafi hukumul mashi'at to wannan kuma bai fara cikin mashi'a ba eh in aka yi kaza zan maka kaza in aka yi kaza wannan ya fito daga yana da sharaɗi a cikin lahul mahfuzin ko yana da sababi a cikin lahul mahfuz ɗin wa min ba'd al ma'ani kaman abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa az-zambu shu'umun zunubi shu'umi ne idan kai wata magana akan wasu wasu abubuwa to sai abin sai sai ka tsinci kanka a cikin abin lafiya ma kana dariya wa abin to kaga in kai kaza ne zan maka kaza ko saboda sababi kaza amma in ba haka ba sababin yan amin abin yana rubuce a lahul mahfuz amma matukan baka yi ba ba za a ce ba komai ba matukan baka shiga sababin ka tabo shi ba shi ma za a kyale ka amma kuma yana rubuce amma kana tabawa za a taba ka Allah Allah ya sa mu wuce lafiya wa min ba'dil ma'ani al-aya daga cikin wani ba'din ma'ani na ayoyin ala tariqit tawil aidan yamullahu ma yasha'u ubangiji yana shafi abin da yaso min a'malil mukallifina mukallafina daga aikin wanda suka kai matsayin takalifi ma kana hassanan abin da ya zama mai kyau ne a habatahu wa abtalahu sai in rusa shi bata shi a aiki na mukallafai ka yi aiki sai Allah ya ce baya so ya ga ko za a yi taron dangi a san yadda za a yi da shi ka gani ka yi aikin don sai ya so sai ya gada ba karɓar aikin aikin zai sa ka ne ka yi sai ka yi aikin kuma ya ce ba su bai karɓa ba kuma ba cin hanci babu wani abin da za ka yi wa ma kana sayi'an kuma sai ka yi aiki mummuna ga farahu muhahu ya fi ya shafi ya ce bai gani ba kaga la yasalu amma yaf'al wa hum yasaluna kenan to wayannan abubuwan su ne ɗaiɗaiku iyayen mu suke ɗauka in suka kalli abun sai a ji tausayin mu shine aikin shehu tijjani an kalli irin wayannan abubuwan ne sai a dasa mana a dasa mana kawai sai a ce kai abin ya fi ƙarfinka a level kaza a jona ka da annabi muhammadu kawai abin ya fi ƙarfinka a level kaza in ka zo gurin in dai da dabara ne ko da wani aikinka baya sa ka wuce rashin aikinka kuma baya hana ka wucewa kaga abu biyu ne in gadara kake da aiki to aikin za a fara maka bincike kuma kullum man nuki sha uziba in dai za tambaye ka ya kai kai aikin to za a faɗi sannan kuma rashin aikinka baya hana ka wucewa ba wani abu bane kawai rahama ce ilahiya za ka shiga rigan manzan Allah ne shine kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba qalu wa man aba ya rasulullah yace man adani da halal jannata wa man asani faqad aba to kaga kuma idai na manzan Allah in kuntum tuhibbuna Allah ne fattabi'uni in kuna son Allah ni za ku bi kaga tuhibbuna kaga muhabba ne muhabba ce za ta sa mutum in kuntum tuhibbuna Allah in dai kuna son Allah ta kudi ne to soyayyen Allah nan shi zai sa ka bi manzon Allah yuhibbukumullah sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah ya gafarta muku zunubin dawa da san annabi wa yazid fi hadhihi al-af'al zai tabbatar cikin wannan aiki ma kana min hasanan abin da yake mai kyau asbatahu ya tabbatar da shi kuma wa asaba alaihi kuma a ba da lada isabatan tamatan ba da lada mai yawa wa ma kana sayi'an wani kuma lokacin sai ya zamo wanda ya zo da aiki mummuna asbatahu a tabbatar masa wa aqaba alaihi uqubatan tamatan kuma a ji shi a kama shi a narkan shi fafihi yamhu Allah ma yasha wa yazbitu ka gani in ka duba karatun duk zaka gan shi kaman yare sai ka rasa ta ina aka fito eh kaman yare haka zaka ji karatun to amma kuma wannan yaren rashin gane yaren to shine ganewan kuma saboda sai ka ji abin a hankali tukuna za ka iya ɗaukan saiti ka bi yaya abin yake ya abin yake in kuma ba a ga dama ba ba za a ware maka ba duk kuma daga Allah ne Allah ya ware mana kaga yi muhullahu ma ya sha wa yazbit wa inda umar kitab an baka an hana eh an hana ka kuma an baka wato ba malamai suna cewa ba zunubi ba ne ke sa mutum shiga wuta rashin sa'a ne ba aiki ne ke sa mutum shiga aljanna ba a'a sa'a ne idan ka buga kirji to shaidan ya yi aikin da ba wanda ya taɓa shi kuma aka rusa aka ce ba a so aka yi ma fada a fadan aka ce ka tafi kai tsinanne ne ya ja duk irin ibada na ka tsine mun ya ce kuma aka ɗauko wanda ake ganin bai isan ba ka ce ka yi laifi ya ce e na ya ubangiji ya ce to na gafarta maka shi ne annabi adam suran kenan eh ka yi laifi sai ya ce to na gafarta maka ina kuma mai magana yi to haka abubuwan yake biyayyarka shine yin dan adam babu asbabu babu ilal Allah ya yi dan adam ne kawai ribar kafa kama gurin da zaka kama in ka yi gadara dan aikinka ne Allah ya maka haka sai a rusa in kuma dan wani abu ne aka yi ka sai ka faɗa nawa ka biya aka yi ka kaga babu ilal babu asbabu to abinda kawai za ka tsaya ka rike shi a matsayin asbabu soyayya annabi muhammadu za ka kama to kaga ashe taujihin kowa duk sufaye da suka jawo mutane suka dawo da su wajen manzo Allah to su ne asalin gaskiya shi babi wato abu guda biyu suna faruwa a duniya su malaman sufaye tarbiyya ne na ruhi suke yi amma tarbiyyar ruhi bai kawar da tarbiyya na maddiya ba kuma saboda rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan san ka kashi biyu dole za a yi tarbiyya ruhi sannan kuma da a yi tarbiyya madiya tunda a duniyan da kake rayuwa ana son a ci za a ci mai kyau wannan ka'idan bashariya ce ta duniya ita bashariyan ita ce za a gyara ta ruhi ya ɗauka a yi masa saiti da ruhi don ruhin ya fi ƙarfin gangan jiki in ruhin bai fi ƙarfin gangan jiki ba to da a shiga cikin garari kuma ba za a kai ga manufa ba ba za a samu abin da ake nufi ba to idan mutane sun ɗauka kaga shebrahim kula yana cewa zamaniya ɗalikul wajahi gairu mukaddari أروه وأجد دائما لن أكمد سبب هذا shari'a da hakika ne ya hada fustatul mustaqimi ne ya hada janahaini ne fukafukai biyu yake da shi zamaniya dalqul wajhi gairu mukaddarin aruhu wa abdu da'ima lan ukammada duniyar tana cikin tafiya bai saki duniyan saboda lahiran ba bai bar lahiran saboda duniyan ba zai rayu a fustatul mustaqim shi yasa an ce jaharu annameri ya tambaye shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yace mun ji labarin babanka zahiri ne wari'i ne ya ce na'am ya ce kuma mun ga siyudi almajirinsa an kama shi a gwamnatance sai ya nemi almajirin ya nemi shehin ya zo ya kwato shi a wajen hukuma sai ce in ya zo ya yi muhalada da masu hukunci zai daina ganin manzo Allah kuma a lokacin akwai binciken da yake yi na me annabi ya faɗa ya rasulullahi kai ka faɗi kaza ko ba kai ba ne in shi ne ya tabbatar ba shi ba ne ya cire sai jafaru annameri da ya tambaye shi ibrahim ya ce to kai kuma ni abokinka ne jamaluddini abokinka ne shugaban magarib abokinka ne shugaban jaza'ir abokinka ne kwami in kurma abokinka ne yakubu ga wani abokinka ne irin wayannan dai yawwa ce to eh ya ce to yaya hakan ya faru sai ya ce abdullahi yas habasa hulwara'u wa a ɗalaƙanin ilimu eh abdullahi yas habasa hulwara'u tsantseni ne ya rike shi ni kuma ilimi ya sake ni na yawo shi in ya tsaya waje ɗaya ya ce ba ruwansa da wani abu nan ya ce ya yi daidai sai ce to abokantaka kuma fa sai shoban ya ce masa maganan abokantaka da kake magana na masu mulki ya ce wani siyudi sharaɗinsa kenan da ubangiji ni ba sharaɗin da aka mamba kenan ya ce ni ba sharaɗin da aka mamba kenan saboda aka sharaɗinsa daban sharaɗi na daban ni nawa na mu'amala ne ba a yanke ni da kowa ba kaga zamani ya dalkul waje gairu mukaddari zaka ga a cikin waliyai babu wani waliyin da aka sake shi ko da ya yi irin na ibrahim amma bai yi shuwar na ibrahim ba ko da an sake shi to ba shi ne mai zamanin ba shi rayarsa a buɗe take to hakan kuma ya kai kaga ya buga nan ya buga nan ya buga nan sai ka rasa wani lokaci ma ake hutu karatun har gobe karatun alƙur'anin nan bai taɓa fasawa ba tun da ya haddace alƙur'ani yana da shekara goma sha biyu a riwaya mafi inganci har ranar da zai koma kullum a kwana uku yake saukin alkurani ranar daren juma'a ranar juma'a da daddare dan gari ya waye na asabar ne to a ranar ya yi saukan domin kullum sai ya karanta izini ishirin ishirin bai taɓa fasawa ba kuma bai ya shiga nan kuma ga rubuce-rubuce a hakan kaga zamani ya dalqul wajhi gairu mukaddari sai ka duba ka ga ga irin mu'amalan yace tafiya a ruwa ko tafiya barriyan au bahariyan au hawa'iyan yace Allah bai taba sa yayi ya tsallake kwana ɗaya bai sauka ishirin izfi ishirin ɗin nan ba ko rashin lafiya ba a taɓa samu tun daga shekara goma sha biyu har ya kai shekara saba'in da wannan misali ka kadarta kawai shekara saba'in daidai ɗaya hamsin ya yi yana wannan eh sittin kai shekara goma sha biyu ne sai da kai shekara sittin kowane kwana uku yana saukan alkurani to to kaga ma sai mu ce sittin da bakwai domin ai ya fi baban shi da shekaru tun da shi ba mahaifinsa kuma dan ya ce sanitu min fammin man layan diku anil hawa na ji daga bakin wanda baya ƙarya ya ce zan fi babana shekaru kuma shehu abdullahi shekara saba'in da biyar ya yi ya wuce ai shi sa ya ce ai la khilafa bainar sanatu wa sanatai ne ai a 19 a in ce 1888 aka haife shi to amma sai aka sa 1900 an rage biyu sai shi sa imamu aliyu sise ya ce babu tun da ya rubuta haka ya ce babu laifi ai shi ne auyo mai ni haka sanatan au sanatai ne musamman a bangaren tarihi to haka abubuwan suke to kaga abubuwan ka duba sai ga haka abubuwan suke gudana amma ka tsaya ka tantance ka gane in mutum bai tantance ya gane ba shine tashin hankali amma in ya tantance ya gane shikenan Allah ce mai kyau wasu altu radiyallahu anhu an tambaye shehu tijani wa yu'azzirukumullahu nafsa an tambaye shi me Allah yake nufi da haka wa yu'azzirukumullahu nafsahu Allah yana tsoratar da ku kansa فأجاب رضي الله عنه بقوله sai Allah shaudani amsa da faɗin Ubangiji, amma fi lisaɗin shari'ati a shimfiɗan shari'a yani wa yi hazzirukumullahu nafsahu a ɓangaren a bisaɗin shari'ati, e Allah yana tsoratar da ku kansa, kar ya sa ku kuƙi. kar ya hana ku ku ƙi bari in aka gamu ba zai daɗi ba shine ma'ana kaga bil khawfi minhu kenan a ji tsoronsa wa adam bil amni min makarihi kuma kar ka yarda da in ya maka shiru ka yi tsammanin ba abin da zai faru fi jami'a a ɗayahu ilaikum minan ni'ami duk abin da yake baka ba zai fasa baka ruwa ba ba zai fasa baka iska ba amma ka saba mar to fa za a haɗu kuma ya haziru kuma Allah nafsuhu kenan wa daf'u jami'il mudarri ankum kuma za a tunkuɗe muku dukkan cutarwa minan niƙani sai Allah ga kaza kai kuma ba ka yi mar ba ka jin abin da ya umarce ka ba ka hannuwa da abin da ya hana ka amma kuma kana roƙon shi ya ɗauke maka bala'i kuma zai ɗauke amma fa za a haɗu yi hajjar kuma lafinar zau kenan eh za a haɗu ina rabe kalabin mirsadi wa ba sada zalika alaikum Allah ya yi muku wannan alamarar layali wal ayyam dare da rana fazaru min makarihi to ku ji tsoron gamuwa da shi in ya tashi kawon ku fi zalikal hali eh a cikin wannan halin tunda kun saba kaga bisadi shari'atin kenan fa innahu lamarin yanda yake la ya'manu min makarillahi ba wanda yake amincewa da makarin ubangiji illa man haƙa azaban zil jalali alaihi sai wanda azaba kaga sannum lilahum liyazdadu isman kenan sai dai in ka cancanci kaga a baka lafiya a baka kuɗi a baka mulki a baka gida a baka abin hawa a baka 'ya'ya a baka mata a baka a baka a baka a baka kuma ka roƙi Allah baka ai Allah yayi masifa wa ka yayi masifa yayi maka kai kuma an ce kai kaki an ce ka bari kaki da wannan shine wa yahzurukumullahu nafsa eh shine saboda bisa da shari'a ne ai aka fara gaya maka wa yahzurukumullahu nafsahu ai an ce kai an ce ka bari kaki din kaki barin saboda haka to wa'annan duk ni'imomin da ake makan to guba ne a cikin zuma eh shine ai fa inna la yamanu min makarullahi illa man haqqa azabi azabu zaljalali alaihi kaga wannan shine wa ma bisadil haqiqati amma a bisa kaga dama bisaɗin shari'ati ne wal haƙiƙati in an ce a bisaɗin haƙiƙati ne wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu ubangiji yana tsoratar da ku kansa min albahasi kar ku dinga bincike a kan shi wal itla'i kar ku nemi ku ce sai kun gane menene wa talabi ala kunhi zati ku ce sai kun san ne hakikan Allah an gane fa inna zalika wannan gairul laikum bikum bai dace da ku ba karayi gairul laikum bikum bai dace da ku ba li annakum la tudiquna zalika al-amr domin ba za ku iya ba fa hazaru ku kiyaye min al-hululi kar a samu wala tastahi wala limazhabun nasara aw man yad'a ila hululun sara kar ku dinga tunanin ashe Allah ya sauka a jikin wani ne kaga nuzulul balaya bikum bi talabikum zalika al'amr in kuwa kuka kiyin haka in ba ku kiyaye ba to da ku samu bala'i da dinga saukan muku saboda abin da kuke nema wa kifu inda ma hadda lakum ku tsaya gurin da Allah ya tsaye da ku min amrin shari'i da horon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam intaha kaga ash-shari'atu wal haqiqatu kenan komi shautu jani sai ya fito maka dardar wannan bisaɗi kaza kenan wannan bisaɗi kaza kenan to wani bai ma fahimci inda aka sa kai ba balle to kuma yana kokarin musu ko yana zagi saboda haka Allah ya kiyaye Allah rufa mana asiri ina ganin da mu tsaya a nan Allah ka amfana da mu za mu koma wajen halittar dan adam kuma bangaren hilafa zai dawo baya eh ya nan Allah ka taimake mu babu wani abin da Allah bai bayar da mafita a ciki ba babu abin da annabi Muhammad kuma bai nuna mafita ba eh sawaitu ka duba yawan to ka sa alama a gurin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر جدار الأزم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن أو مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمكان واحد واحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة